أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدام فريد داري على الإدلاج هاتم الأتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم على إف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونزرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت الاحتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله cikin abubuwan da muke iktibasat kwaikwayo da koya da kunno mana mu kunno namu abinda Allah ya mana saboda ubangiji ya tabbatar da mu a cikin neman soyayya da tabbata mu samu isbati cikin abubuwan da muka nemi muke cikinsa mu nemi isbati kuma Allah ba mu isbati yusabitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fi hayati dunya wal akhirati ne muke nema Allah kai mana min waje iktibasati shamsi wannan wani waridi ne da ya zo lokacin da Allah ba da dama aka rubuta mafahiru ahadil judi haƙan jama'ataha ya rasulallahi muhammadu ya zatil haƙiƙata ainuha wa mallam yanar hubbul mukarrami sa'atan ta zawwaka marar mauti yau marujuiha huwar rahmatul muhudatu maganan kenan na hadisina huwar rahmatul muhudatu lil khaliqi kullihim muhibbu rasulillahi faƙa bi khairiha wa murƙatu marrama taraƙiya lil'ula wa hubbu habibullahi zaka namiriha wa ji'tuka hayran nasi ya daha munzirun aqinni zuran lil hubbi nafsi tarumuha wa anta azimun fil kitabi nususu za bijahika inda allahi nafsi tasunuha muhibbuka fawqal ka'inati maqamuhu habatu hibatuka narjuha dawama dawamaha wa innaka mansurun wa inna wa innaka nasirun wa innaka mansurun wa innaka nasirun ilahi fa'asqin nafsa safi mu'inuha alayka salatu llahi thumma salamuhu salatun wa taslimun alayka bi ainiha محب رسول الله كالشمس إنما ولم يهك نور الشمس يوم ضيائها أتعرف روض الله في الأرض والسماء أتعرف سر الروض قبل ظهورها وما, روض وما, روض وما روضه إلا محبة مصطفى بذكراك يا طه الضياء ضياؤها وأنت وجود الكون والله شاهد وأنت ممد الكائنات جميعها وقبة روض المصطفى هي مقصدي أمرق فيها الخد يلسم ترابها وأرجو من الرحمن خير محبها وإمداده تاتي إلي جميعها أشم أريج المصطفى عند ذكره وأكسر أمداه المرجي أزيدها بها وقوفا لدى ذاك المكان إبادة وظلم وربه المرء شم أريجها عليك صلاة الله ثم سلامه فؤادي مرهون بحب حبيبها عليك صلاة الله ثم سلامه وأكثر ذكر الحب شيد أرودها عليك صلاة الله ثم سلامه wuqufi madiha al-hashimi rahimaha alayka salatu llahi summa salamu salati wa sawmi lin nabi dawamuha alayka salatu llahi summa salamu lahu shawqu hatta yalqa nafsihi imamuha alayka salatu llahi summa salamuha wa thumma salamuhu wa fil qabri yabqa lil hadidi wisamuha haqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wannan shi ma yana daga cikin waridi da ya zo a cikin watan tara da uku waridin ya zo a kan manzala wannan abin da ya sa muke magana akan haka wato abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya yi godiya wa allah abin da aka tafi a kansa wanda ana neman jonuwa ne a kai a tafi wajen manzo Allah fafirru ilallah ma'ana fafirru ila rasulullahi fafirru ilallah ma'ana fafirru ila kamilil asri fafirru ilallah ma'ana ku je wajen malamai wanda suka san Allah su ne in an ce fafirru ilallah ya za ka yi fafiru ilallah nassin ƙurani ne ya za ka yi amma Allah aka ce ai to wajen wa za ka sama za ka je ka nemo shi a al'arshin yawo za ka yi kana lalube kuma ya ce fafiru ilaihi a je wajensa sai ka duba waye kofansa saboda aka ashe firru ilallah Allah na umarni ne a je wajen annabi Muhammadu wannan shine in ka tsaya anan zai baka daidai in kuma ka ce a ba haka ake nufi ba fa firru to je ka wajen Allah mu ga ta inda za a fara kenan ashe kowane abu yana tafiya ne bil asbabi waja'alna likulli shay'in sababa waje'alna likulli shay'in sababa to sababin to shine abin da ake nufi alqismu sani sadisu fi ma yajibu lin nabi me ya wajaba a sani ga annabi muhammadu wa ma yastahilu fi haqqihi me ya wajaba a sani dan haƙin manzo Allah aw yajuzu alaihi ko me ya koru ko kuma wanne ne ya halata wa ma yamtani'u me ya kamata a nisanta gabarin aikata shi au ya sihu min al'ahawali me ya ya inganta a yi daga cikin aikace-aikace na albashariya na fitowar domin duk hijabin duniya babu hijabin da ya fi bala'i kamar annabi da ya fito a mutum a cikin bala'i gaba ɗaya babu bala'in da ya kai manzala ya fito a mutum da bai fito a mutum ba kowa zai yadda ana cewa mala'ika ne zai ce a wannan zai iya yi ana cewa mala'ika ne zai iya yi babu wani wanda ya taba kawo wani suka akan mala'iku banda yahudu cewa ba sa san jibrilu tunda suka ce ba sa san jibrilu saboda abin da yake musu yana wargaza musu tsarinsu ba su ce ba sa san azara'ilu ba jibrilu suka fi jin haushi to ban da shi babu to jibrilu ba ka iya sukansa ba ta inda za ka iya taba jibrilu ko ta ko'ina baya yiwa jibrilu nan shi ne wanda allah ya yi shi walaƙar ra'ahu bil ufuqil mubin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril a ufuqul ufuqul mubin dinna fukafukansa guda biyu sun tokari gabas da yamma yana tsaye a nan gurin jibril ya ganshi a haka sai kuma gashi nan ya zo wajen sayyidatuna maryam shi kuma mala'ikan dai jibrilun ne dai sai ya ce ya ukutu haruna ma kana abuki imra'a su'in wa ma kana tumiki bagiya ko eh lokacin da aka zo yace jibrilu ya nuna cewa Allah ne ya turo ni don ki karbi ɗa sai ta ce kaifa alidu walam yamsasni basharun walam aku bagiya wani namiji bai taba taba ni ba ni kuma ba mazinaciya ba ya ce ka zaliki ƙala rabuki haka ubangijin ya ce a yi miki li a habbu laki gulaman zakiya li a habbu laki gulaman zakiya jibrilun nan da yake sama wanda ya toshe gabas da yamma shine kuma ya motsi ya dawo gaban maryamu ko ba shi bane to ya aka ya motsi ya aka ya motsi yana da wannan ikon ya motsi kuma sai gashi nan ya zo ga manzo Allah ma ce gashi nan ga bakon da ya zo mana ga irin siffarsa ga irin siffarsa ga irin siffarsa amma ƙarshenta manzala mai ya ce kun san wanda ya zo suka ce abu sani ba Allah wa rasulu alam ya ce fa'inahu kuma gashi nan ya zo da bakin gashi da fararen kaya babu kuma wani alaman ya sha wuya cikin dogon tafiya kuma ba a san shi a garin ba an yadda duk wannan an yarda akwai suka ciki to jibrilu kenan ya caccanza kala almajirin mai sa a canza kala ya ofisa wani kala ne annabi ba zai zamo ba wani kala ne wani gida ne annabi bai shiga ba wani gida ne annabi ya bari yanzu aka ce ka lissafin matakin gwamnati sojan ruwa sojan sama haka ne sojan ruwa sojan sama sojan ƙasa daban yake sannan akwai waɗansu sojojin kuma a cikin wa'incan wanda kowanne yana kaiwa sai ya kai general a level ɗinsa amma kuma ba shi da suna iya wani department ne duk akwai wa'inda sannan a koma maka tsakanin gandroba masu lura da 'yan kurkuku sannan a ce maka ana neman dss a cikin irin level ɗinsu sannan a ce ana neman gasunan dai wannan aka sa squat ɗin masu ɗammara kawai to su ma da shugabanninsu kuma kowane yana iya hawa a ce a general kujerarsu ta tuƙe ko kaza ko kaza ko kaza an kai iya irin wannan duk ga baki ɗaya wannan maratib ɗin a hadarin sai na rasulullahi ne halarar manzo Allah ne duk ma'aikatan wane ne buhari ko ba ma'aikatansa ba ne to buhari ma'aikacin annai muhammadu ne sai kuma wa george washington wanda ya kafa america na ce shi ake gadara da shi suna suka zo canza duniya sabuwa ma'aikacin annabi muhammadu ne wani hanya za a fita to abinda ya faru sai suka gan shi a basharu basharu cewa ni mutum ne to wannan shine ainihin bala'i shi yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi Abdullahi ya tambaye shi wai shi menene hijabul azam yace huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace rasulullahi shine hijabin saboda yawansa sai ya zamo kaɗan Allahumma salli ala wahidul kasiri Allah ka yi salati wa ɗaya mai yawa ɗaya mai yawa wahidul kasiri ai an gane Allahumma salli ala wahidul kasiri Allah ka yi salati wa ɗaya mai yawa an ji maganan ai to to ashe abin da ake nufi a nan ahwalil bashariya wannan ɗabi'a ta basharu bashariya na ɗan adam ai ubangiji yana cewa walagar karramna ba fa adamu ya ce ba ba cewa yi walakar karramna adamu ba a bani adama kamar Allah haka ya faɗa walakar karramna to waye bani adama nan ne ina ce ɗansa ne ɗan kuma aka fito da annabi adamu a cikinsa sai aka kira shi da sunan shi bani adam fa annabi muhammadu ba Allah yake nufi shine shine bane adamu dukan hagu aka ma in ka gane shi kenan ba gane ba ana nufin ne a sanar da kai waye manzo Allah amma can da aka zo aka fara fitowa baka ji an ce halta lil insanu a watin wa zaitun wa tsuri sina wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana to waye insanu aya mai muhammadu ne aya mai muhammadu ake nufi to amma kaga ai Allah ce inna inna walagar karramna bani adama mun girmama dan adam dan adam ba adamu ba dan adam in aka ce muka dan adam to shi manzo Allah abin da yake cewa wa in kuntu ibnu adama suratan idan sura ta ta kasance ta annabi adamu ne walifi ma'anar shahidan bi abuwatihi a jikinsa akwai alaman da cewa ni ne baban shi hadisin kuma ya daidai inna Allah halaka adamu ala surati muhammadin Allah ya halicci annabi adamu ala suratihi suratu muhammadin ne saboda haka ashe kenan manzo Allah shi adamu photostat ne na annabi muhammadu annabi muhammadu shi ne asalin saboda haka aka kira shi basharu wannan shi ne karatun ya tafi muje an nuzafu ilaihi an raba wa annabi muhammadu bashariya ibafa ne kamar a ce karamna bani adam dinnan wannan ya zafa ne inna ma ana basharun mislukum da ka ji bambanci ai inna ma ana basharun mislukum amma akwai bambanci abitu inda rabiya da imuni wa iskini ina kwana wajen ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni ba irin ku bane ni wa fi riwayatin inni lastu ka hayatikum wa fi riwayatin inni lastu ka mislukum ni ba irin ku bane kenan ƙala Allah ta'ala ubangiji ya ce wa ma muhammadu wa ma muhammadu illa rasulun ayi annai ma musallar salama bai kasance ba illa rasulun annabi na ne turo shi na yi ƙadar halad min ƙabli ya rusulu kuma an turo wasu annabawan kafin shi a fa'in mata idan manzala ya koma ga Allah ne au kutila ko aka kashe shi in kalabtun ala aqabikum shike ne ku kame ku ce kunki kun bar addinin tunda baya nan haka ya kamata annabi turo shi ne wannan abubuwan da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga muku zamanin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi ridda a zamanin manzo Allah mutane uku ne musailamatul kazzab abul aswad al-ansi sannan sai dulaiha shi dulaiha ya dawo ya shiga ya dawo musulunci ya mutu a musulunci amma abul aswad al-ansi bai musulunta ba bai dawo ba musailamatul kazzabi shi abokin abokin bugawa ne ma manzo Allah yana komawa ga Allah zamanin sayyidina abubakar siddiq sai aka sake samun wa'inda suka yi ridda da yaman da sham da iraq da yaman da sham da sham da sham da iraq banda maka da madina gabaki ɗaya sun yi ridda akan zakka sun ce ba za su ba wa manzan Allah ba za su ba wa hadifan annabi zakka ba shi ne idan manzo Allah ya koma ga Allah manzo Allah fa annabi na ne in ja kuma annabawa da yawa sun zo sun isa da saƙo to in manzo Allah ya rasu ko aka kashe shi sai ku kuma ku ja baya ku ce kun fasa haka abin ya kamata wa man yanqalib ala aqibaihi to ku sani wanda yace ba zai bada zakka ba kamar mutanen Iraq kamar mutanen sham kamar mutanen kufa wannan duk gaba ke ɗaya sun ce ba za su ba da zakka ba sai na abubakar ya ce ba wanda ya isa na san ana ba da zakka wa zamanin mandala a ba da raƙumi a ba da igiyan jawo raƙumin duk wanda bai kawo raƙumin ba bai kawo da igiyansa ba ya ce wallahi sai na yaƙe shi ko ni kaɗai ne ko ni kadai ne sai na yake shi wannan sai na umaru yake cewa rahimallahu abubakar ne allah ya ji kan abubakar siddiq wanda ba dan shi ba da a cikin addinin musulunci da wannan kujerar ta guci buniyar islam da zakka ta fita daga cikin shari'a ta shi kadai ya tsaya amma dukanmu ba mu gane karfin abin ba ya ce saboda sa'ina babakar ne ya tabbata to ashe idan ma an ƙi wa manyan kalib ala aƙibaihi falon ya zurur laha shai'a idan kun ce ba za ku yi ba ba abin da zai cuci Allah wasu ya ji zallahu shakirina wanda suka ce za su yi to Allah yana tare da su wasu ya ji zallahu shakirina ma'ana masu godiya shin godiya kai ne ka bayar ma'ana a nan kaga shakiru aka kira ka shakirun lil an umihi ma'ana an baka an ce kai kai domin alamtar ila alamtar illazina baddalu ni'matullahi kufran ba kwa ganin waɗansu mutanen da muke ba su arziki ne su juyar da arzikin ya zama kafirci to ashe idan kai aiki da abin da aka baka dama to ka nuna godiya wa Allah in ka nuna godiya wa Allah wa sayyidullahu shakirina Allah ne godiya ake kira wannan kofan shine babul usuli ila Allah wa huwa rasulullahi ka ji abinda annabi na yazo da shi eh naji kai zakkan eh nayi kai sallan eh nayi kai azumin eh nayi kai kaza eh nayi to wannan kai godiya kenan a hadaran da aka dora ka akai saboda ka babun kofar manzo Allah ne manzo Allah ne manzo Allah ne saboda haka ka gane shi a wannan kofan ko baka gane shi ba waye ga maka kai zakka waye ga maka misabin waye ga maka mutum ya mutu ga yadda ake da shi waye ga maka kabbara nawa ake yi waye ga maka in ya mutu ga yadda ake ake raba gadonsa kai kai ko an sanin da kai ne ba ka da bukata da shi kowane abu wallahi tallahi hannun manzo Allah idan ba hannun annabi wallahi addinin babu domin wahuwa shari'u shi annabi Muhammad shine shari'u shi yake faɗan komi ayi yace kar ayi ayi saboda haka alhairu kulluhu fiftibai la fiftidai duk alhairi yana cikin bi ne ba kagowa ba ka bi abin da ka bi abin da annabi ya zo da shi shine amma in baka zo da ba abin da annabi ya zo da shi bane ka sha wahala sai a mayar maka da kayan tsiyarka Allah ya kiyaye wa qala ta'ala ubangiji yace mal masihu ibn maryama illa rasulun kama kaman can wa ma muhammadin illa rasulun mal masihu ibn maryama annabi isa ba wani bane illa rasulun annabi ne kawai kar halad min qablihi rusulu kaga kaman wancan kar halad min qablihi rusulu shi ma wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa kuma siddiqiya ce kana ya kula ni ta'ama suna cin abinci ba mala'ika bane unzur kaifa bayyana lahum al-ayat ka duba yaya muka bayyana muku wannan ayoyin suma unzur anna yufaqun ku duba mana ku gani anna yufaquna ku duba ku gani yadda abubuwan yake sannan ubangiji ya ce wa marasar na ƙablaka min al-mursalina abinda muka turo kafin kai daga cikin mursalai illa annahum la yaquluna ta'ama wa marasar na ƙablaka min al-mursalina ba mu turo waɗansu annabawa kafin kai ba illa annahum la yaquluna ta'ama su ma suna cin abinci wa yamshuna fil aswaqi kuma suna shiga cikin kasuwa me laifinka kai ya rasulullahi manzona ne ba su yadda da shi ba a wajenka waƙala ta'ala sai ubangiji ya ce ul ka gaya musu wajen tashin hankalin kenan ul maganan Allah da manzo Allah ne ka gaya musu sun tambaye ka yas'alunaka anir ruhu yas'alunaka anir ruhu wace qulir ruh da ya musu ya rasulullahi ka ce musu qulir ruhu min amri rabbi ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilm illa qalila ka duba littafin ar-ruhu na ibn al-qayyim al-jawziya kaga ruhi ya kasu kashi nawa ne akwai sultani akwai rawani akwai kuma muqaddas to muqaddas ɗin shine sayyidina rasulullahi ne ka yarda in baka yarda ba a ci gaba karatun zai zo shin a iya tunaninka idan mutum ya mutu ai ya mutu ko bai mutu ba amma mutuwa mutu ne in mutuwa mutu ne to mu ji in kuma ba mutuwa mutu ba ne an janye waɗansu abubuwa ne an bar shi da wani abubuwa domin akwai ma bai na farasin wadamin akwai ruhin da yake tafiya an saka shi a ɓangare daban-daban ne yanzu misali mota fa sifa mutum ne mota mashin sifa mutum ne da kayan aiki ya yi aiki in ba kayan aiki an janye sunan shi kaya haka kai ma kake duk wani abin da ka sani siffan halittar dan adam aka yi jirgin ruwa da jirgin kasa da jirgin ina ne da menene ko menene su ne dan adam ne aka kwaikwaya halittar Allah mai ta na ce mai in yazo akwai akwai fetur akwai kuma injin oil daban-daban ne kowa aikin sai ke yi a cire daya a cire daya to haka dan adam yake siffa ne kwaikwayon halittar Allah Allah ya yi a jikin duk wa'annan abubuwa kwaikwayon halittar Allah ne to idan aka zo a ruhi za a ga komi ya kai nihaya an kai wannan an kai wannan an kai wannan amma matsalar da ake tambaya idan aka zo tabaraka man tawaffakun bilaili wa allahu ma jarahatun bin nahari da daddare zaka iya mutuwa da safe kuma ka farka a dawo maka da ran shi yasa an ka tashi bayan ka mutu sai ce alhamdulillah allazi radda alayya ruhi na gode wa Allah da ya dawo min da numfashi na radda alayya ruhi inda ka kwanta kuma kana ba wa Allah amanan ranka ne bismillah wa ba'atu jambi ilayka wa bika afatu idza amsaktaha farhamha wa idza arsaltaha fahafazha kama tahfaz bihi ibadaka salihin shine bacci in zaka kwanta yanzu injin in motar ka za ta yi bacci sai ka kashe wuta ka kashe wuta ka kashe dim ka kashe komai shikenan sai ta rufe ido sai ta yi bacci bayan ta yi sanyi ta ji daɗi sai ka sake ta da ita sai a ci gaba to akwai bambancin ma inji in aka kashe shi an kashe shi amma na Allah zuciyarka tun da aka yi ka in ka yi shekara ɗari tana aiki ita ba ta tsayawa saɓanin irin wanda wancan ake gwadawa wannan ba yi to wannan duk suran na sayyidina rasulullahi ka gane ana cire ruhun rawani ana cire ruhul jismani ma bai da farasin wadami sannan na gaɓoɓi sai mutum ya zamo shakwab ba yadda zai iya yi sannan sai a barka da ruhin sulɗani wannan ruhun sulɗanin bayan ka mutu in an zo ana ma magana kana ji kana gani tangaran kana ji sai dai baka isa kai magana ba ko ina an gwaggwabje jikinka ba abinda za ka yi magana amma za a ɗauke ka a kai ka duk inda aka ga dama haka za ka yi ka shi yasa in ka zo za a yi wanka wa mamaci zai gane cewa yana gani ga wanda suka min wanka ga kuma yana magana ana ji yana magana sai dai mutane ba sa ji in an tashi za a fita da shi shine dalilin da manzo Allah yake cewa in mutumin kirki ne yana cewa kaddimu ne kaddimu ne to wani ran ne yake magana sulani ne kaddimu ne kaddimu ne in kana salihar ku gabatar da ni ku gabatar da ni manzo Allah ya ce yasma'ahu kullu shay'in illa saqalaini duk wani abu mutum da aljanna kawai ba sa ji amma yana magana walau sami a wani insanu lasa'iƙa ruhin sai na rasulullahi ne manzala ne shi ne hakikatun ruhu wama can da yake cewa ya tsalo na kanin ruhu ya ce ƙul ka gaya musu a ruhu min amri rabbi min amri rabbi a ji a duba a duba abin nan na imamul ƙurnabi a duba ga sunan dai abubuwa da yawa yana nan wanda in mutum bai gane bai gane annabi muhammadin dai shi ne ko ka yarda ko kar ka yarda annabi muhammadin annabi muhammadin kaga inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kaman ku shikenan sai ya shiga hijabi inna ma ana basharun mislukum sai ya shiga hijabi ni mutum ne kamanku to sai mahaukata ya suka dauka a da gaske ne kamansu ne amma fa a hausance in aka ce wa mutum a hausa allah ya gafarta malam sai ce maka almajiri dai wannan ya halata amma na nema musallar da salama ba a gane ba ko ba faɗa a hausa in an ce wa mutum allah ya gafarta malam ya ce almajiri dai almajiri dai kuma malamin ne amma sai ya yi kaskantar da kai to su duk gurin da annabi ya yi kaskantar da kai kawai sai su bishi su danne sai su take su ce haka Allah ya ce a hana shi motsi a hana shi motsi sai a take gurin kawai wai ya riga ya faɗa tun da ya faɗa da kansa to a canza mar kaji wani dasisanci da iskanci da makirci kuma kowa ya san wannan maganan ana yi kuma mummun rayu abin da ake yi manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi fa ba wani mutum bane dan wata mata ce mai cin busasshen nama wannan abun har yanzu sun tafi akan haka dan wata mata ce mai cin busasshen nama shine tunda haka ne wato bata kai ba kenan ba busheshe ba misali tunda ba ta cin soyayye ko kawai sai aka tabi ita ma dani'a ce kaskantacciya ke ganinta kaman abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la tafaddaluni ala yunus bin mata kar ku bibita ni akan annabi yunus dan mata sai suka tafi ta yi annabi ai annabin da kansa ma ya ce kar a fifita shi mun ji amma ga fana bazana wa dila ara yi waho sakimun me Allah ya ce akan a cikin surar warasa na ila ne ta alfin auye ziduna can da aka tashi ana magana shi martaba na annabta kofi ɗaya ne amma annabi annabi yunusa annabi muhammadu bai fi shi ba annabi yunusa annabi muhammadu bai fi shi ba domin an ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah akwai wanda ya magana da Allah Allah kuma ya magana da shi kujeransu ɗaya ne da annabi yunusa to ƙur'anin ma ya sake bambanta maka ya nuna maka cikin alƙur'anin akwai wai tsaka zallawa nisa ƙahun sai ce wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa bai ƙara da ba wannan ya nuna a cikin alƙur'ani a sunayen annabawan da suka zo a ƙur'ani 25 ne 25 ne to ashe kenan ashe akwai tafaduli akwai wanda suka fi wasu akwai wanda suka fi wasu to wayannan abubuwan sai ya daure in aka zo ana magana akan annabi Muhammadu kawai sai su kawo sai su yaƙawa annabi Muhammadu iskanci yadda su ga dama akwai hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin kiyama zai ga annabi Musa yana rike da ƙarƙashin al'arshi sai ce musa ya riga ni ne ko kuma musa ya riga ni ne ko kuma sai suka ce ai annabi musa ya fi annabi muhammadu duk sun tafi da wannan wannan na fito muku da yanayin duk gurin da irin dasisancinsu yake zuwa saboda adanni kuma abin mamaki idan an danna annabi muhammadin shine kokuwansu su danna martaban annabin in an danna annabi muhammadin kuma banga wanda suka daga ba kokuwan dannewan ake har yanzu kuma annabin bai dannu ba aballahu illa an yatimma nuruhu walau karihal kafiruna annabin bai dannu ba to har yanzu sun kasa su nuna waye a gaba shi yasa suna ganin annabi muhammadu bai isa ba cikin abubuwansu da yawa amma wallahi da yawan abubuwansu da yasa ba ya bayyana wallahi saboda mu ne farmaton da muke yi akan annabi wallahi shi ne dalili amma da yawansu abin na cikin zuciyarsu a ɓoye wallahi na rashin ganin girman manzo Allah rashin girman manzo Allah domin ai kaga sun sha faɗa tun da annabi ya kawo risala to ya gama aikin shi to abbas da alkur'ani shi ko ya je can shi yasa mutum ne irinsu shi ne inama na basharun mislukum don da ya faɗa haka inama na basharun mislukum to shi mu abin da ya tashi faɗa yana cewa muhammadu bashar manzo Allah gaskiya basharun ne walaysa kal bashari amma ba kaman ba kaman basharun yake ba sirful maqali gaskiyan magana tsantsa wa rabbi daha samahu haka dai Allah yace yace kun fahimta sirful maqali tsantsan magana wa rabbi daha samahu haka dai Allah yace yace saboda inna ma ana basharun mislukum to da Allah ya ce ka ce hakan ne shikenan a mai alburda shi kuma yake cewa muhammadul bashar walaysa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari kaman dutsuna ne da yaqutu kaman dutsuna ne da yaqutu yaqutu dutse ne ai an san yaqutu murjan diamond ne daidai yake da dutsen angonku dukkan iba ka dinga zubarwa mana yadda za ka yi jifa da dutse haka za ka yi jifa da zinari kaga ashe kenan ba ɗaya ba ne to shi yasa yake cewa yi ha ilayya bambancin ana min wahayi ce to in ana maka wahayi misali to sai akwai bambanci ɗaya yi ha ilayya ana min wahayi innama ilahukum ubangijinku ilahun wahidun wahidun innama ilahukum ilahun wahidun wahidun in aka ce wahidun to ɗaya da wani abu shi yasa tauhidin sauran kowa ba irin tauhidin yadda manzo Allah yake saboda qul huwallahu ahadun ne amma duk abin da aka ce wahidun to ɗaya da ɗaya ne kun gane lissafin ɗaya da ɗaya in aka ce wahidun wannan alifin da ta shiga tsakani to ɗaya da wani abu ne amma ƙulwallahu a hadun annabi muhammadu ke amma kowa in ya tashi fahimta zai gane allah ɗaya ne amma kuma akwai wanda yake second command wanda yake karban komai daga wajen Allah shine manzo Allah shi yasa wato azziruhu wato waqiruhu wato sabbihuhu shine Allah madaukakin sarki wannan shi yake nuna maka dole akwai wani abin da yake karban wani abu a wajen Allah dole sai ka gane domin ba Allah ne yake fitowa ya magana ba shi ya sa lokacin mai allah ke za mu je idan aka zo ana magana kan ƙur'ani wannan ƙur'ani wannan ƙur'ani da kuke gani wannan ƙur'ani abinda malamai suke magana a kai shin shi ƙur'ani kana karanta shi ne yadda yake wajen allah ko kuma kana karanta shi ne a matsayin tafireta ƙura'ani kana karanta shi ne yadda yake a wajen Allah ko kuma kana karanta shi ne a matsayin tafireta to a nan ne za a zo za ka gane babu wanda ya isa ya karanta alkur'ani sai annabi muhammadu sannan shi ƙur'anin duk magana na allah yaya annabi yake magana yana sauka da yaya kadawin nahali manzala sallallahu alaihi wasallam ce yana jin wahayin ne kaman kukan kukan zuma kukan zuma haka wahayi yake zuwa masa to da ya zo masa shi yake jin yadda abin yake daga rabbul izzati akwai kuma wanda yake ji akwai saboda haka waye ya gane bakin da bakin ya zo da larabci ya zo ƙur'anun arabiyun mubin daga halaran sayyidina rasulullahi ne amma Allah ya kiyaye a taura da a taura ya zo hebrew da me ake da me aka rubuta shi maganar Allah ne wahayi aka masa amma ga irin yadda ya rubuta to sauran ma rubutu haka ne jama'a saboda haka mu gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za mu tsaya mu tsaya mu zage dantse mu gane waye sayyidina rasulullah in mutum kuma bai sani ba to a dinga kokari ana iktibasat kuma a dinga sauraron ahlullahi su dinga faɗawa mutane shi yasa da ba ma maulidi to da mutanen nan sun ci mu eh da ba ma maulidi da mutanen nan sun ci mu to amma yawan maulidanmu abubuwan da muke faɗa akan manzon Allah dole su dinga jin haushi a shi saboda yakin ba zai iya yiwa su ci lokaci guda ba saboda an riga an fahimci waɗansu abubuwan tuntuni saboda haka mu tsaya mu yawaita salati wa manzala eh mu yawaita salati wa manzala ga ga lokaci nan farfashi yana kusan karewa aski ya zo gaban goshi wata mai albarka ya zo an yi kusan abubuwa su shiga ciki saboda haka a tashi a tsaye a rage bacci a rage bacci a ƙara wa manzan Allah lokaci a ƙara wa manzan Allah lokaci yana da kyau mutum ya ƙara ganewa me yayi ya san cewa yayi kai kaman ka sha ruwa kai kai ɗin kai shiru ɗin nan to ka san kai salati wa annabi haka ai ka san kai zaka ce ka kasa motsi to ya kamata kai wa annabi salati ka kasa motsi ya kamata eh ai kowanne irin salati kuma ka dauka kowanne ka dauka saboda zai taimake ka zai taimake ka kuma zai taimake al'umman musulmai duniya da lahira kuma zai tunkuɗe mana bala'o'i albarkar sai na rasulullahi Allah ya taimake mu kuma a tsaya da lahaulan nan idan mutum yana ba wa kansa awa uku ne cikin dare ya yi ƙoƙari ya ƙara awa daya ya yi ƙoƙari idan ka ga daren ya baka wahala ka dinga tsintsinka aikin koda da rana ne amma ka dinga kaiwa aikin ya dinga yiwuwa a dinga ai shi yasa Allah ya canza huwa allazi ja'ala kuma al-laila wan nahara hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura in dare taki a koma rana in rana taki a koma dare in rana ka ce kokuwan neman abinci to ka rage baccin dare kuma in dai zaka rage baccin dare to insha Allah bi iznillahi in dai mutun ya saba kai duk yahudawan duniya aksari ba sa bacci duk wanda ya san duniya na rantse da Allah baya bacci duk wanda ya san duniya duk waɗansu masu mulki wanda za ka yi mu'amala da su akasari karfe 1 dare zuwa karfe 2 zuwa 3 ne da safa ake bacci ba da daddaren za ka je ka zauna ka buɗe hanci kana gwarci sauro suna muka ɗawahi bai haka bai dace ba ya kamata namiji zauna a namiji akwai abokinmu dan uwanmu malam umaru limamin nan na biyu idan bacci ya dame shi a tsaye yake tsayawa zai tashi ya rike carbin a tsaye yana layin yanayin wuri a tsaye haka ake yi haka ake yi kyau tijani in bacci zai dauke shi rataye guri yake yi ya sa a wuyansa don in yi haka ya jawo baya da haka suka zama mazajen kai ka yi bacci wannan ya yi bacci ta waye namijin bai yi ba bacci bacci ba yadda za ka yi ka rage bacci allah ya kunyata ka wallahi kanu kalila minan laili wa bil ashari ya sannan sun ce wanda yake son wanda yake son kar ya roƙi mutane da rana falyatakizul layla maqiyatuhu ya riki dare ta zamo dokin hawansa eh ba za ka roƙo da rana ba ba za ka roƙo da rana ba ko kasuwancin ka sai ya canza wallahi tallahi kasuwancin ka sai ya canza eh amma kai kayi bacci kuma baka sa wani malami ya ƙi yin bacci baka sayi baccin a wajen wani ba shi kenan ka zama dunkufi sai kawai mutum ya yi ta sufa idan ka ga duk wani abin fa tsayawa ake waɗansu albarkacin aikin wasu ne kake ganin sai su kaman su suka yi aikin ba aikinsu wani iyayensu ne suka riga suka sayi daren Allah ke yanzu ma min wazbil waqi azdi subhanahu ya fata ma yi wadda wa laysa lil abdin siwa mu da ubi intasartu innani magalubu nasir ya nasir ya nasiru bagara adu innaka alqadiru ابنك لو نذر عليه بالرسول ومال ولتودني سولي وذني خيري من نعم الجليل مرجعا وسندا إنا بني عمر دعوت سبدا أسا أرى نصرا قريبا يافي متين يا متين يا متين بقبض جرت عز ما أكون أجل بين الطالع ضيف لن يقع عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا هول ولا قوة إلا عبد ولا أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما أخرت لم يعجل يا رب بالمائدة معاصره وم الذي غاربه ونصره وعلي وسعد الأبرار اللهم صل على أولك والحاتم لما سبقنا سر لك لك ولا هادي إلى سرادك المستقيم وعلى آلي قدر بدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين